أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a kowace rana asabar a wannan masallaci na sai inda muke karatu a cikin littafi na sifati salatin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na babban malami muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba bayan mun karasa wannan littafi muka ce za mu dawo don yin bita ko kuma don sake mimita shi a takaice shine nan mu ɗauki hukunce-hukunce da rukunai waɗanda suka shahi sallah ba tare da mun maimaita karatu yadda ya gabata a farko ba kenan muka ce menene mahimmancin yin haka shine dan yan uwa mu samu mu ƙara muraji'a abin da muka karanta kuma mu sake abin ya taimaka mana wajen rike irin wa'annan ababe saboda ita sallah menene abin da yake da mahimmanci a kai ba kawai karanta ta a karanta ba a aikata ta a aikace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kun ga anan me ake so a aikata game da sallah ana so a aikata sallah ne a aikace ba a yi shi kawai iya karatu ba shi yasa ya ce ku yi sallah ko ku sallata kamar yadda kuka ga ina sallah kun ga kenan menene ahammu shay a ciki shine yin abin aikace ka yi shi aikace duk da cewa sallah ta shahi aqwal wa af'al maganganu ka yi shi a faɗe a baki sannan ka yi shi a aikace daga bai Allah ya samu dace bayan darussa mun yi tunatarwa akan abin da ya shahi arwalla aka muka yi tunatarwa akan abin da ya shahi kiran sallah da ikama kinan a yau gadangadan za mu koma cikin littafi mu fara magana a kai aka mun yi magana a kan abin da ya sha istiqbalin ka'aba ko farkon muraji a mushi ne muka yi magana fuskantar ka'aba ko mu ce fuskantar alƙibla haka ne? haka ne ko? kenan yau za mu yi magana akan alkiya to idan muka dawo cikin littafi na sifatu sala bayan mun yi bayani akan istiqbalul ka'aba shine fuskantar alqibla yadda bayani ya gabata kenan a yau za mu shiga cikin rukuni na biyu wanda shine alqiya tsayuwa kamar yadda na ce za mu yi abin wajis a takaice don dai mu riƙe ababen da suke da mahimmanci a dukkanin rukunin da muka bi ta kanshi abin da ya shahi tsayuwa a sallah shine kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa a sallah sallah ta farilla ko ta nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan tsayuwa domin kwatanta umarni na Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa wa qumu lillahi qanitin kenan idan mutum zai yi sallah ku yi tsayuwa zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu me masu tsoron shi daga nan za mu ga cewa ashe tsayuwa ta sallah tsayuwa ce ta daban ba za ka yi tsayuwar da ka ga dama ba ne ko kuma ka yi tsayuwar da jikinka yake so a'a za ka yi tsayuwar da shari'a ta yi umarni da ka yi da ita a cikin sallah domin za mu ga wannan tsayuwa ɗin da yawa suna mai da tsayuwa daidai da yadda jikinsu yake bukata ko yadda jikinsu yake so shi kuma tsayuwa ta sallah tsayuwa ce irin wacce shari'a ta yi umarni da ita tsayuwa wacce za ta nuna cewa gaban wa kake Allah mahalci tsayuwa wadda daga an ganka kayi ta za a gane wannan yana ɗauke da takawa yana ɗauke da tsoron Allah yana tare da nutsuwa kenan ba kowace nutsuwa tsayuwa wace za ka yi yayin da za ka yi sallah shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kai shi yasa a yau za mu gani da yawa daga cikin ‘yan uwa tsayuwar da suke yi cikin sallah ba ta dacewa da tsayuwar da za a yi tsayuwa a gaban ubangiji sai ka ga wani ya lankwasa ƙafa wani ya yi wata tsayuwa ga tanan da ya kawo tsayuwar je kana yi shi kuma me ake so mutum ya kafa ƙahon shi ya shunhuɗa su a ƙasa ko a kan tafi inda yake tsayuwa ka tabbata da cewa kana jin ka ka tsaya a cikin sallah kuma tsayuwa ta khushu'i ta tsoron Allah tsayuwa wacce da an ganka za a ce wannan amma sallah yake ko ba kawai tsayuwar je kana yi ka ba wallahi wata tsayuwar idan ka ga wani yayi cikin sallah ko kai ba za ka amsa ba saboda tsayuwar ce wacce san ba ta dace da shi wanda aka yi tsayuwar don shi ba sai ka ga wani ya lankwasa ƙafa wani ya meke ƙafa wani ya karkata ƙafa yadda kawai ya ga dama to tsayuwa ta sallah tsayuwa ce ta daba tsayuwa ce wacce take matsala hushu'i take matsala tsoron Allah take matsala taƙawa take matsala nutsuwa ba kowace nutsuwa a tsayuwa ba ce za ka yi a cikin sallah kinan wannan aya tana tabbatar da hakanan wa qumu lillahi qanitin to wannan gami da nafila da farilla kenan asali a cikin sallah tsayuwa amma akwai halaye na larura wayanda za ka iya yin akasin tsayuwar shine zama kenan akwai wa'insu halayen da zai zamanto ba za ka iya yin tsayuwar ba amma asali tsayuwa a nafila sallan ta nafila da sallah ta farilla amma akwai halayen da zai zamanto ba za ka iya wannan tsayuwa ba kenan sai ta zamanto badi kambaci kambacin tsayuwa ɗin shine zama ko kwanci duka za ka iya shi yasa anan malam ya ce abin wa amma fi safari abin da ya shahi balaguro annabi sallallahu fakani salli ala rahilatihim nafila ya kasance yana sallata akan taguwa shi sallan nafila kinan wannan ya nuna maka cewa in a nafila ne kana da zabi ka yi ta a tsaye ko ka yi ta a zamani ka yi ta akan abun hawa ko ka sabka daga abin hawa ka yi ta kana da ihtiya kana da zabi amma farilla me aka hiso a yi ta a tsaye a sabka daga abin hawa a yi ta sai hali na larura kamar yadda ya gabata a wancan lokaci mun yi bayani to a wani hali ne ya halitta za ka iya yin sallah ba tare da tsayuwa ba tsayuwa wacce za ta nuna tsayuwa ce ta sallah sai malami ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'ummar shi da su yi sallah fil khawfi shadid ala aqdami a cikin tsoro matsananci akan ƙawahuwansu kenan sallah ta matsanancin tsoro mutane suna cikin hali na tsoro kenan shi ma za ka tsaya da ƙafafunka ka sallace ta sai dai ita wannan sallah tana da nau'i-nau'i tsoron ma hawa-hawa ya danganta da labari za kuke ji na makiya ga su can a wuri kaza. kenan ba a gamu ba akwai lokacin da an gamu ko kuma ga kunan ga wasu can ana ga juna akwai kuma lokacin da an gamu ma ana kafsawa wanda duka ya danganta da yadda za a iya yin sallah da kenan a hali na tsoro za a iya yin ta akan kafahu a tsaye ko akan abun hawa kamar yadda ya gabata shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qaniti sai yake cewa fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun Allah mabuwayi yake cewa ku kiyaye akan salloli hafizu ala salawat kai musulmi ka kiyaye wajen yin salloli idan aka ce kiyayewa shine kiyaye dukkanin abinda sallah ba ta cika sai da su tun daga arwalla tun daga tsarki arwalla da duk abin da ya shahi sallah kenan ba kawai ka yi sallah ka kiyaye ka iya sallah a aikace ka iya sallah yadda shari'a ta koya ka iya sallah yadda annabin rahma ya koya ka kiyaye irin wannan sallah Allah yake so kenan ba kawai ka yi sallah yadda kake so ba ka yi sallah ba yadda ka ji ta zo maka a zuciyarka a ka kiyaye wannan wassalatil wusta da kuma sallar la'asar ita ce sallah ta tsakiya tunda idan ka ɗauki asubahi ga azahar can yi ka ɗauki ga magaruba ga isha'i ita ta zama salatul wusta kenan sallah ce ta tsakiyar wannan lokaci wanda bayanai da dama sun zo akan ita sallar la'asar muhimmancinta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin mafi nauyin sallah game da manahukai sallar la'asar da sallar isha a wata ruwaya sallar asubahi da kuma sallar la'asar kenan tana yi wa manahukai nauyi me yasa ta zamanto tana da nauyi saboda so da yawa sallar la'asar takan kasance cikin tsakiyar hada-hada ana cikin hada-hada in kasuwa ce ana cikin hada-hada lokacin yake in sabga ake yi ana cikin hada-hada lokacin yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan cewa babu khasara wacce musulmi zai yi game da asaran shine rishin samu salal asar ba karamar khasara bace ga mu ba karamar khasara bace ga musulmi wa qumu lillahi qanitin kenan idan za ku yi sallah ku tsaya ga Allah subhanahu wataala kuna qanitin sai Allah ya ce fa'in haiftum idan kuna cikin hali na tsoro ba farijalan ai za ku yi sallah ai ala aqdamiku kenan ku yi sallah kuna tahiya ko kuna tsaye duka wannan hali ne wanda mutum zai iya yin sallah aw rukubanan ko kuna saman abin hawa dabba ne ko abin hawa wanda muka sani a yau cikin jirgi ne cikin mota ne da duk abin da ya sawwaka na abin hawa fa idza amintum idan kuka samu nutsuwa wannan tsoron ya gushe makiya sun gudu ko kun yi galaba a kansu an mamaye waje an kame wajen me za ku yi fadhkuru allaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kenan a yanzu za ku yi sallah kamar yadda aka karantar da ku kamar yadda shari'a ta koya muku a lokacin da ba ku kasance kun san hakan din ba kenan he ku yi sallah yadda take yadda aka koya muku duka wancan dama da aka baku da ku sallata kenan wannan hali na tsoro ya gushi yanzu ya za ku yi ku yi sallah ku nutsu ku yi sallah kenan wannan yake nuna cewa asalin sallah tsayuwa ana yin ta ne a tsaye amma akwai hali na laruran da za a iya yin ta ana tahiya ana gudu kana tahiya a ƙaho ne ko a saman abin hawa shine hali na tsoro wanda ayan nan ta tabbatar da haka sannan wannan yake nuna cewa akwai halin da mutum zai iya yin sallah a zaune domin annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya rishin lahiya da ya rasu a ciki ya yi sallah a zaune kenan mutum akwai larurar da za ta sa ba zai iya tsayuwa ba a wannan lokaci he ka zaune ka yi sallah a zaune kenan anan idan baka da lahiya akwai zaman da ya dace kai kamar yadda za mu karanta hadisi mai zuwa to idan mutum yana da nakasawa wacce wannan nakasa za ta iya hana shi tsayuwa zai yi ne yadda zai ɗauki yadda zai yi shi ne a matsayin tsayuwa ɗin tunda nakasa ta sha bamban daga wani mai nakasa zuwa wani mai nakasa kenan in nakasa ka za ta baka dama ka yi yadda za a yi a gane cewa wannan tsayuwa ne yake a sallah to haka za ka yi kenan ba kawai daga ka zo za ka zauna ba sai ka yi yadda za a gane cewa wannan yana halin tsayuwa ne cikin sallah wannan ya danganta da yadda na kasarka take kenan idan aka faɗi maka haka kai za ka sarrafa ka yi yadda za a gane daidai gwalgwadon iyawaka ba kawai daga ka zo shi kenan yi ka nemi wuri ka zauna ba la kenan wannan shi ma hali ne na sallah wanda ana yin ta a mai a zaune shi yasa za mu ga cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi fama da rashin lahiya mutane suka yi sallah a bayan shi su suna mai suna tsaye kina wannan hukunci ne idan limami bai shin daɗi kuma ya kama da shi ne zai yi sallah ko yana cikin sallar heji bai jin daɗi ko hajijiya ta zo ne misali kuma yake ga cewa a bayan shi wanda suke tsaye ba zai iya janyo wani bai sa ya yi kambacin shi ko kuma a'a in ya zauna zai iya sallata a hakan to a haka zai je da ita kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da rishin lahiya da ya zo sai ya zauna tun harko yanzu mutane su lahiyar su ba su da larura sai suka ga a ayi dalilin da ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna shine ganin cewa ba shi da lahiya to su suna da lahiya kenan su mi za su sai su tsaya a bayan shi sai annabi gashi yana zaune su suna tsaye to me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam da ya lura cewa dukkaninsu a tsaye suke a bayan shi sai ya musu nuni da su zauna fa ashara ilaihim an ijlisu sai musu haka ku zauna kun ga wannan yake nuna cewa babu laihi a cikin sallah mutum zai iya yin mi nuni nuni na yin wani abu ko hana wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu haka kenan mi su zauna kun ga nuni ne ko to wannan babu laihi baya cutar da sallah shikenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin musu haka fajalasu duka shi suka zauna kowa he ne mushi ya zauna falamman sarafa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah qal sai ya ce in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisa wa rum kadan ɗazu da kun aikata abin da farisawa da rumawa suke to menene farisawa da rumawa suke a masarautunsu shi ne ya kununa ala mulukihim wa hum ƙu'ud su suna tsayuwa ne a bayan shugabanninsu alhali su suna zaune shugabanni suna zaune sai su zo su tsaitsaya a mi a bayansu wannan aiki ne irin aikin farisawa da romawa shi yasa kuke ga da yawa daga cikin ahalis suna ba su yarda da wannan misali yana zaune yana wa'azi wani ya zo ya tsaya a bayan shi ko da ɗan agaji wasu ba su yarda da wannan saboda wannan hannu fala taf'alu sai annabi ya ce kada ku yi haka idan wannan ya rike nuna menene yin hakan laihi ne laihi ne babba yana zaune ka zo ka tsaya a bayan shi kenan allahumma wasu malumai sun yi magana sai a hali na tsaro ana gudun wani abu amma ba a gudun komi kawai saboda wa'ancan suna yi ko ku yi wannan bai halitta saboda wannan hannu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bi ku sani cewa lalle an sanya muku limami ne dan ku yi koyi da shi kenan anan idan limami yana zaune ko kuna tsaye kun yi koyi da shi ba ku yi koyi da shi ba fa'iza raka'a farka'u idan limami ya ruku'i to ku yi ruku'i wa iza rafa'a farfa'u idan ya ɗago daga ruku'i to kuma ku ɗago wa iza salla jalisan fasallu julusan a wata ruwaya ajma'un idan limami ya yi salla a zaune to kuma ku yi salla a zaune ga baki ɗayanku kenan yadda limami yayi haka za ku kenan wannan yake nuna cewa babu laihi a hali na larura mutum zai iya yin sallah a me a zaune kenan anan tsayuwa ta yi me ta sauka daga kanshi sai ka zaune idan limami yayi sallah a zaune kai ma a matsayin mamu za ka yi za ka zauna nan zaman da za ka yi koyi ne da me da limami ku diba addinin musulunci shi yasa a kullum addinin musulunci yana kira ne zuwa ga jagoranci yana tsoratarwa akan saba wa jagora musamman idan ya zamanto jagora ne na mi nagari wannan shine karantarwa addinin musulunci mun kidabi da mun so mun mun so wannan ya nuna cewa addinin musulunci baya san mi sabani tsakanin jagora da waɗanda ake jagoranci saboda samun sabanin nan shi zai kai zuwa ga fashan rishin dacewa a dukkanin al'amur biyayya ɗin nan ita za ta kai game ga nasara a cikin abin da babu saban Allah a ciki kenan wannan ya ba mu dama mu gane asali a sallah tsayuwa kuma tsayuwa wacce take nuna tsoron Allah wacce take nuna nutsuwa sannan akwai halin da idan ya ta'azzara to tsayuwa ta saukar ga kanka misali hali na yaki an baka damar kana gudu an baka damar kana tsaye an baka damar kana abin hawa an baka damar kana tahiya da kawahuwanka zaka iya yin sallah ya danganta makiya labarin su ake ji ko ana gaba da gaba da su ko kuma an gamu da su kowace akwai yadda za a yi sallah idan ka koma cikin fiqhu zaka ga wannan hali na gaba shine idan limami yana da larurar da zai yi sallah a zaune to kai ma mamu za ka yi sallah a mi a zaune ba za ka tsaya ba dalili shine hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kinan kai ma mamu he ka zaune duk da cewa kana da lahiyar da za ka yi tsaya to idan limami ya fara sallah a tsaye sai ya zauna saboda bai jin daɗi ko hajijiya tana ɗaukar shi ya ci gaba da sallah anan mamu za su tsaya su ma za su yi za su zau za su zau to anan mun yi magana cewa marar lahiya shari'a ta ba shi dama ya yi sallah a zaune to ya zai yi sallah a zaune wani irin zama ne zai yi idan ya zo sallah ta rishin lahiya ko ta mai rishin lahiya ya zo cikin hadisin imran bin hussein yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya kasance yana da basar basar dai wannan zahi matsananci ko wanda zai taba mutum yake cewa kanat bi bawasiya na kasance ina da cutar basir yadda tsayuwa za ta take mashi wahala ya ce fasa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama faƙal sai na tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya ce mu yanan ya tambaye shi akan ya zai yi sallah ga larurar da yake fama da ita sai annabi ya ce mashi salli qa'iman kai sallah kun ga wannan dalilin na cewa ba kawai daga kana jin ɗan rashin lahiya ka ba kawai zama za ka yi a'a yi ƙoƙari yi sallah a mi a tsaye shi ne asali a yaushe ne kake da dama ka zauna fa'in lam tastaɗe faƙa'ida in har ba ka iya to zaune ya ka yi ta zaune kenan ba kawai da baka jin daɗi ba kawai ka zauna ka yi sallana ba ka da izinin ka zauna ka yi sallah a zaune sai idan tsayuwar ya ta'azzara ba za ka iya ba in ka yi wani abu zai iya biyanwa baya kenan a wannan hali shari'a ta baka dama ka zauna to idan zaman ma baka iya musamman shine cutar basir saboda basir larura ce wadda take kama dubura ba zai iya zama ba yace fa in lam tastati' fa ala jambin in hal baka iya zaman to kai a kishin gidi sai ka kishin gida ka yi kwancin haƙarƙari to kunga a nan shari'a ta baka damar za ka iya barin asali ka koma kan bacci asali shine tsayuwa a sallah amma larura takan baka dama ka yi sallah a mi a zaune kai in ma ba ka iya zaman ike shingidi ƙila ma ba ka iya kishingidan saboda kana da bugo a haƙarƙari ko a nan ba ka iya tsayuwa ba ka iya zama ba ka iya kishingida kaga kana da kwanci biyu da suka rage shi ne reran ko mutum ya kalli sama ko kuma mutum ya kalli ne rubda ciki kwanci na rubuta ciki misali wanda bayan sheko ne bai iya tsayuwa ya kone ya bugu bai iya tsayuwa bai iya zama bai iya kishingida bai iya rera mi zai iya yi sai rubuta ciki duk da cewa kwanci rubuta ciki ba shi da kyau amma larura ce ko ad-darura tubihu al-mahzurat saboda ita larura tana halitta abin da aka hana amma a hali na larura sai dai so da yawa mu kanmu ba mu san ba menene larura waɗi dai kawai nake a shari'a larura tana da dokoki ba ka iya kiranta larura sai in wannan dawabit wa'annan shuruɗai sun cika sannan za ka iya ambatan shi a matsayin larura ba kamar yadda kawai mu muke kiranta ba ai larura ce ai larura ce ka karanci menene larura a musulunci sannan ka iya kawo hujja da ita sannan ka sani waddaruratu tuqaddaru bi qadariha ita larural ma ana kaddara ta ce gwalgwadan larural ita larural iya bukatar ka ne za ka yi amfani da zarar larura ta gushe to ba a kiranta larura shi misali wanda ya huta cikin daji ya rasa abin da zai ci ya ga mushe zai iya amfani da shi ko ba zai iya ba zai iya a hali na larura yadda abin da za ka ɗauka a wannan mushen ka yi amfani da shi gwalgwadon yadda ba za ka iya hallaka ba kaga ba ka ci ba hal wuya kamar yadda ake faɗi kai dai ka ci dai yadda dai baka shiga halin mutuwa ba sai kai gaba in ma ka yi guziri da zaran ka shigo katin kari gari to wannan larura ta yi mai ta sabka daga kanka sai ka nemi waje ka yi rami sai ka yi mai sai ka binne kenan to kaddaru bi qadariha ba ka kama misali tsoka 20 ta ishe ka ka dauki cinya ta mushi kaga wannan baka kaddara ta ba da iya gulgudan bukatarka ka huce iyaka to mafi yawa muna da wa'annan matsalolin kenan a wannan a hali na rubda ciki ta yi a matsayi na mi na larura zai iya yin sallah a hakan to sai dai yin sallarka a wannan ka sani cewa akwai halin da kana da dama ka yi sallah a tsaye in nafila ce kana da dama da za ka yi sallah a zaune idan nafila ce kana da zaɓi misali ƙiyamun laili kana so ka jima kana yi babu laihi shari'a ta baka dama za ka fara sallah a tsaye daga baya ka zauna ko ka fara a zaune daga baya ka tsaya duka shari'a ta baka dama wani amma ami a nafila a faralla baka da zabi sallah a tsaye za ka yi me zai sa ka zauna larura kenan mun bambanta wannan a nafila abin da ya yi a tsaye amma shari'a ta ba ka zaɓi za ka iya yin ta a tsaye nafila za ka iya yin ta a zaune to akwai bambanci tsakanin wanda ya yi sallar nafila a zaune da wanda ya yi a tsaye akwai bambanci domin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutumin da zai yi sallah ta nafila a zaune kunga idan ta farilla ce dama baka da zaɓin wani in ka zauna an san da cewa mai gare ka larura gare ka shi kuma idan kana da larura ka yi abu Allah subhanahu wata'ala zai baka ladan tsayuwalka wannan larura ce ta ka zauna amma nafila kana da zaɓin wannan to an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sallan mutumin da yayi yana zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla qa'iman fa huwa afdal ka sani kai me yin nafila idan ka sallaci nafilar ka kana tsaye shi yahi ladan ba ɗaya ba ka yi ta tsaye shi wa man salla qa'idan idan kuma ya sallata yana zaune falahu nisfu ajril qa'im zaka samu rabin ladan wanda ya salla a tsaye misali lada ɗari ake baiwa wanda ya salla a tsaye kai he ka zaɓi zama saboda nafila ce kana da zaɓi sai ka ce bari in zauna to ka sani kana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye kun ga misali kiyamun lailu ko ai kana da zaɓi liman yana karatu kai kana iya zama in ka ji baka iya amma ka sani zaman nan wanda za ka yi za ka samu rabin ladan wanda yake sallah a tsaye ladan ku ba zai zamanto ɗaya ba ka san da wani wa man salla na'iman wa fi ruwayatin muttaji'an wanda kuma yi sallah a gishin gide falahu nisfu ajril qa'id yana da rabin ladan wanda yi sallah a zaune kenan ana sabka wajen lada kenan wanda ya rage gare ka ana magana nafila kuma ana magana nafila idan har baka iyawa ko kuma kana da damar da zaka kishin gida kana sallah shari'a ta baka dama sai dai ka san bambancin lada wanda yayi a tsayahi kulala wanda ya a zaune na da rabin ladan wanda ya a tsaye wanda ya a kishin gide na da rabin ladan wanda ya a zaune ladan ba zai zaman ɗaya ba kenan shi yasa tsayuwan ita ce asali shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya sallata yana tsaye to shi yayi kenan kaka zama rago kaka rage wa kanka lada domin kana buƙatar ladan tabbas rage walwa tabbas baka buƙatar a rage maka lada kenan don haka yin ta a tsayin shi yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto ko ya shiga wajen wa'insu mutane suna salla a zaune saboda rishin lahiya aka ce kurkunu ne ya same su irin ciwon nan da zai hoto a ƙafafuwa ya hana tsayuwa ko ya hana tahiya ba su iyawa da sun nemi waje sun zazzauna suna yin sallah a zaune sai annabi ya ce musu faqan inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'idi ku sani fa wanda ya sallata a tsaye wanda ya sallata a zaune yana da rabin ladan wanda ya sallata a tsaye kinan yi ƙoƙari ka tsaya in baka iya tsayawa to ka sani wanda ya sallata a zaune yana da rabin ladan wanda ya sallata a tsaye sai in ya zamanto larura ce wadda za ta hana ka tsayuwa misali kana iya tsayuwa kana iya zama kenan shine hukuncin ya hauka haka amma in ya zamanto ba ka iya tsayuwan ne sam babu zancen ka tsaya kenan wannan Allah zai baka me ladan tsayuwa din saboda baka iyawa kuma wannan alkawari ne na Allah dukkanin mutumin da ya saba yin wani aiki na lada sai wata larura ta zo ta hana shi yin wannan aikin Allah zai ba shi ladan kwatankwacin ya aikata wannan aikin ko da bai yi shi ba me yasa saboda ya saba kenan a tsaye ka saba sallah yanzu ya kai larura ta hana to ladan tsayuwar gare Allah zai baka ka saba da kana da lahiya he ka ziyarci marasa lahiya yanzu baka iya tahiya baka iya yin wannan abin to kullum ana rubuta maka ladan kayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iktanim khamsan qabla khamsin karibaci abu biyar kahin abu biyar yana daga ciki karibaci me lahiyarka kahin rishin lahiyarka in ka saba cikin ƙoshin lahiyarka kana ayyuka na lada sai Allah ya jarabce ka da rishin lahiyar da baka iya yi to ana baka ladanka ba a rage maka komai shi yasa tunda lahiyarka saba yin aikin alkhairi saba yin aikin lada ko da rishin lahiya ta riske ka za a riga baka ladan kana aikatawa ba a rage maka komai daga ciki duk da cewa ba ka yi ba to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kenan shi yasa maluma suka ce annabi ya lura da cewa akwai wanda za su iya tsayuwa amma suka yi me suka zauna shi yasa aka ba su wannan labari amma da larura ce tabbas ba za su iya tsayuwa ba da babu shakku akai cewa za su samu ladan sun yi sallah a tsaye zaman da suka yi ba zai cutar da su ba kenan mu san da wannan to akwai wa'insu ababe wa'inda marasa lahiya ko masu larura suke yi yayin da suka yi sallah a zaune alhali wannan ababen ba su da asali a musulunci dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wa wani marar lahiya ziyara ya je duba shi sai ya tarra shi yusalli ala wisada yana salla akan matashin kai ya ɗauko matashin kai ya ɗora kan cinye shi yana ɗora goshin shi a sama fa'aka farama biha sai annabi ya janye wannan matashin kan sai wurgi da shi annabi ya jefa shi shi wannan mutumin kusa da shi akwai sandar da yake tokarawa kuma hemi he janyo sanda da ya janyo sanda don ya riga mi don ya riga ɗora goshin shi a sama ita ma fa'akhazahu farama bi sai annabi ya janye sanda kuma ita ma ya juha da ita wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi salli alal ardi in istafata ka aza goshinka a ƙas in kana iyawa kenan in zaka iya me zaka yi ka kai goshinka ƙasa kun ga wannan yake nunawa da yawa daga cikin marasa lahiya idan suka yi sallah a zaune ba su kai sujada duk da cewa za su iya kai sujada kenan ko da sallah a zaune kai idan ka zo sujada abin da ya yi ka kai ne sujada a ƙasa kakka tsaya da nuni kawai a yaushe ne za ka iya taƙaita da nuni shi ne ruku'i daman a zaune kake kaga babu zancen ka yi ruku'i wannan za ka yi shi ne a cikin nuni sai ka ɗan sanda haka a matsayin ruku'i to sujada ma kaga akwai rishin lahiyar da kana da dama da za ka iya kai goshinka ƙas ka yi sujada to ka yi hakan shi ya yi kakka takaita da yin nuni kawai a sujada me zai nuna mana haka wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli alal ardi in istata'ta kai sallah ka kai goshinka a kasin ka iya kenan kakka dauko wani abu kace ka dora a yaushe ne zaka yi nuni wa illa fa'aumi ima'an idan ba za ka iya kai goshi ba ka yi sujada to yi nuni kawai kenan nuni ana yin shi ne idan marar lahiya ba zai iya kai goshin shi kasra yi sujada sai yi nuni amma kana iya kai goshinka ka yi sujada to shi ne za ka yi ba za ka taƙaita ba da nuni to idan nunin ne za ka yi yaya za a yi ka bambanta nunin sujada da nuni na ruku'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika ka sanya sujadaka tana ƙasa da ruku'inka kenan za ka yi nuni ruku'i ka ɗan sadda kaɗan ka yi tasbihi na ruku'i ka ɗago to sujada ba ka iya kai goshi kenan nuni za ka yi sai ka ɗan duka ya zamanto sujadar dukawa da za ka yi ko nunin da za ka yi ya yi ƙasa da yadda ka yi a ruku'i wannan shi ne asali kunga wannan yake nuna mana cewa ba za ka ɗauki ƙasa a hannunka ba ka riga ɗora goshi akwai marasa lahiyan da suke hakanan idan ba su iya sujada ba shi da asali akwai wa'inda za su ce a zubo musu ruwa ƙasa a hwaihwai don su riga ɗora goshi wannan ba shi da asali shi sa annabi ya amshe abinda wannan marar lahiya yake ɗora goshin shi ya yi jifa da shi kenan me za ka yi in ya kama ka yi sallah a zaune ne to ka zauna ka yi ruku'i cikin nuni nuni ne za ka yi amma sujada kai goshi shi ne asali ba ka iya kai goshi to inuni ya za a yi ka bambanta da ruku'i shi ne ka sanya sujada ka ta zama ƙasa da ruku'inka to in zaman zan yi wani irin zama zan yi shi ne ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ba shi da lahiya wa kana ya jilisu mutarabbi'an ya kasance idan zai zauna yana zama tarabbu'i zama na tamakela shi ne muke cewa zaman cin abinci shi ne matsayin tsayuwa shi yasa malumai suka ce idan tsayuwa za ka yi a sallah hali ne na tsayuwa to wannan zama za ka yi zama na tarabbu'i zaman cin abinci shi ne ka limke ƙahuwanka zaman cin to shi ne matsayin tsayuwa to wannan zaman a haka za ka je ruku'i ko a haka za ka je sujada wasu malumai suka ce la yanda sallah ta mai lahiya take da ruku'i take da sujada take da zama kala-kala kai ma a matsayinka na marar lahiya haka za ka yi wannan zama shi zai zame maka zama na tamake da zama na cin abinci matsayin tsayuwa to idan kai ruku'i ka taso ba wannan zaman za ka yi ko za ka yi zama ne irin wanda muke zama na tahiya suka ce za ka canza wannan zama kenan da an ganka cikin irin wancan zaman an san da cewa yanzu ba a halin tsayuwa kake ba hali ne na mi na ruku'i ko na sujada amma in ka yi irin wannan kenan duka sallah ka yi ta asi tunda wannan zaman shine kambacin tsayuwa kenan misali in ka yi wannan ka zo wajen ruku'i ka taso yanzu ina za ka je sujada ko sai ka canza zama sai ka yi irin wancan zama zama na tahiya to menene hikimar da ya sa za a yi wannan zaman ba wancan ba akwai hikima a cikin tabbas akwai hikima idan ka yi irin wancan zama na tahiya sai ka diba shi da halin da kake tsaye kana sallah zai zamanto hali ɗaya yanzu idan ka tsaya ai kana fuskantar alƙibla ne ko kaga huskarka ƙirjinka cikinka cinyarka daga gaba ko ƙwabrinka daga gaba duka suna fuskantar mi alƙibla to idan ka limke kafa akwai wuraren da ba su fuskantar alƙibla kamar ina a ƙwabri kamar ƙwabri kaga akwai na ƙasu kenan suka ce amma idan kai wannan zaman zai zamanto tamkar tsayuwa mafi yawan wuraren da suke fuskantar alƙibla yayin da kake tsaye za su fuskanci alƙibla su ma kaga ko ina gabe yake ina ne kawai ba zai fuskanta ba ƙarshen ƙahuwanka kenan yahi makaso mafi yawa yahi fuskantar alƙibla akan kallimce ƙahuwanka kai zaman iftirashi to shi yasa maluma suka ce akwai hikima yayin da mai sallah zai yi tsayuwa baya iyawa larura ta hana kenan yayi zama na tarabbu'i wannan zama na tamuke a wani hali ne ba za ka yi shi ba idan baka iyawa idza amartukum bi amrin fa'ato minhu mastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wusa in hal ya kai baka iya zamanta make ladan to he kai duk zaman da zaka yi yadda zaka iya Allah baya dorawa rai he abinda za ta iya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan na umarce ku akan yin wani abu to ku yi gurgurdan iyawo wannan shine gurgudan iyaka ka sarki amma abin da musulunci bai yarda da shi ba shine rishin jarrabawa shi yasa in muka diba cikin wannan hadisan wancan marar lahiya da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam shawara me yace ne salli qa'iman isallaka a tsaye kenan ba kawai kai tsaye ba banna iya wala i in baka iya sannan ka koma wancan baka iya ka koma wancan ba kawai daga kayi wani dan abu ba an sama ka tetar kana iya tsayuwa kawai shi kenan ka zo kwaɓiya za ka yi ka zauna don a riga lahiya me ya samu na kenan asali za ka yi shi ne ka fara da asali sannan mun yi bayani akan cewa ita tsayuwan ba wai tsayuwa ba ce yadda jikinka yake so wallahi da yawa za ka gani idan suka yi tsayuwa ba tsayuwa ba ce ta sallah suke tsayuwa ta sallah ka kafa ƙawahuwanka sannan ka miƙe su su tsaya ba ka lallankwasa su ba akwai wani za ka kawai yana sallah ya jirga gehe ƙahuwan wa'annan duka guyoyin shi yayi ne ya lankwasar da su alhali inda za ka bigi gwiwar wannan ko ka bigi wannan zai iya miƙe su ya tsaya cak to dole tsayuwa za ka yi tsayuwa cak za ka tsaya ba za ka lankwasa gwiwar ka ba ɗaya ko ka lankwasa gwiwar ka biyu ko ka jirga akwai wanda in ya zo ya tsaya kawai za ka katanga kawai yake kallo iya kusan katanga ba wai ya kalli alƙibla ba misali ya tsaya jikin wannan bangon kawai gani za ka ya juya kawai yana kallon bango ya bar alƙibla ko wani kaga ya lankwasa ƙafa wa ya gane lankwasa ƙafa da nake wani akwai masu tsayuwa su lankwasa gwiwa wa ya gane wa zai kwatanta ha? wani ai a mike suke gwiwa ake lankwasawa nam na'am to wannan ai kafa ce gwiwa ka a yo ko ku gaba ana yi ne kenan ko dukkan daddaure ne da wannan akwai wanda za ka ga ya tsaya sallah ba tsayuwa ba ce haka haka zai kun gani haka zai lankwasa gwiwar shi ɗaya a tsaye wani lokaci kuma haka zai ya lankwasa gwiwa kuma tsayuwa ce da yawa za ka ga suna hakan kawai zai shirga ɗaya kun ga wannan bai meke ta duk da cewa akwai lokacin da za a gan shi ya tsaya cak ya yi tsayuwar sallah kenan wannan ba tsayuwa ba ce ta sallah tsayuwar sallah dole mutum sai ya kawa kawashi ya miƙe kawashi ka tsaya a kanta wannan shi ne tsayuwar sallah wanda shari'a ta yi umarni da shi kenan ba tsayuwa ba kawai ta yadda jikinka yake so sai kuma lankwasa ƙafa shi ne mutum zai zo ya yi arke haka ko? wallahi wani zai cire harce in ya datsa maka kai ka miƙe ƙafarka wannan ya farcen nan nashi in ya kafa ma sai ka yi kama ka janye cikin sallah saboda shi bai iya tsayo ba kenan abin da ake so dukkanin yatsotsin da ke ƙafarka hatta da ƙaramar yatsinyarka su fuskanci ina alƙibla babu zancen ya zamanto babba kawai za ta kalla alƙibla dukkanin yatsotsin ƙafarka guda goma in ma sha biyu gare ka duka su fuskanci alƙibla hatta da yatsa ta ƙarshe ƙaraman ka juya ta ta fuskanci alƙibla to a nan akwai masu gulu wanda za a ga shi wancan bai iya miƙe ƙafashe ba so yake ya karkata tashi ya tarra waccan ƙafan ta yadda yanzu shi kuma ƙafashe ta bar alƙibla ta kalli wani waje daban akwai masu wannan ko? to wannan shi kuma gulu ne wancan bai iya ba kai ka iya ka sarki ba ka ce ba he ka bu kauhashe shi bai daidaita kauhashe da kyau ba ka bi tashi kai kuma ka bata taka shi bai yi daidai ba kai ba kai daidai ba da ufa talibu wal maqlub kinan inda kafahu ya tsotsi duka za su fuskanci alƙibla baka da matsala wancan in ya mata shi haka wannan ya mata shi haka za ka ga sahu duka ya gani duka sahu zai gani shi yasa muka ce a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a irin wayannan layuka da ake yi cikin masallatayya ba yatsun kafa ake dorawa ba asali me ake dorawa ka'ab idan sahu shine ake dora a saman su in ƙafaka lamba 60 ma kake sawa wancan lamba 40 yake sawa wancan lamba 30 da kaza na wancan lamba kaza kai hatta da ɗan ƙaramin yaro in duka muka ɗora idan sauhunmu a kan wannan layin za ka ga mu duka za su daidaita shi yasa ake cewa alka'ab bilka'ab idan sauhu da idan sauhu inda za mu ɗora yatsunmu a wannan layi da ake yi a masallatayya za ka samu ba a yi alka'ab bilka'ab ba diddige zai yi je wannan lamba 47 yake sawa wannan lamba 43 yake sawa wannan lamba 40 yake sawa wannan lamba 30 da kaza yake sawa wannan lamba 30 yake sawa wannan to ya za a yi idan sahu da idan sahu su daidaita bai yiwa shi yasa ya zamanto idan sahu su ne ake bukata su zamanto akan layika in karamin yaro ya daidaita nashi zai yi daidai da layinka duka zai zamanto alka'abil ka'ab idan sahu da idan sahu in ku idan sahu da idan sahu sun daidaita me zai sai a samu alkatfu bil katf ka fada da da ka fada ba an ce ba mai tsawo he ya sadda yayi daidai da gajere da ana ana nihi duka za su zama layi guda daga an daidaita idan sahu duka haka zai bada ko yadda yaro karami amma in ya zamanto ya tsone za a daidaita to tabbas kafaɗu ba za su iya zauwa ɗaya ba saboda wannan ƙawashi ta yi tsawon wannan ƙawashi tana gajera haka dai da sauransu sai yau da gobe kenan a matsayin wanda aka yi karatu masallacin da aka sani da wannan hesu fara gyara wasu yin suka zo hesu fara gari wasu haka haka za a gyara saboda abu ne muka tashi a kai nan ya kamata mu tsaya da fata abin da muka yi daidai Allah tara mu cikin lada kuskuren da muka yi Allah ubangiji ya yafe mana ya Allah muna tawassuli da ayyukan mu kyawawa wanda muka yi dan kai Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah biya mana bukatunmu na alkhairi dukkanin shari wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ubangiji ya kare mu Allah ubangiji ya kare mu Allah ya ji kan mahaifan mu Allah ya ji kan mahaifan mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu kakannin mu masu rai Allah ya ubangiji ya kara musu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsu wanda suka rasu Allah ubangiji ya karbe su cikin shahidai Allah ya ji kansu Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsu wannan ƙasa tamu ubangiji Allah ya kare ta ta ko'inanta dukkanin makirci da dukkanin abin da ake kukkullawa na mugun abu Allah ubangiji ya kare ta Allah ubangiji ya kare ta Allah ubangiji ya kare ta ta ko'inanta ya hayyu ya qayyum ya dal jalal ikram ya aziz ya ghaffar Allah Ubangiji ya shirya da mu ya shirya da zuriyarmu Allah Ubangiji ya shirya da mu ya shirya da zuriyarmu duk abin da muka sa gaba na alkhairi Allah Ubangiji ya tabbatar mana Allah ya dafa mana Allah Ubangiji ya kama mana Allah ya sa mu yi nasara akai ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram ya aziz ya ghaffar Allah Ubangiji ya ji kanmu Allah Ubangiji ya ji kanmu ya mana gafara Allah Ubangiji ya ji kanmu ya mana gafara da abin da muke yi Allah Ubangiji ya sanya dan shi muke yi masu kokari akan hanya ta addinin musulunci da yadawa Allah Ubangiji ya sanya albarka cikin rayuwarsu Allah ya wasa'a musu cikin dukiyarsu Allah ya wasa'a musu cikin dukiyarsu Allah ya kare su daga fitintunu na zamani ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya aziz ya ghafar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته